الله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وأمينه صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين وبعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وفاه وأرشده إلى خير أمور دينه والدنيا ثم راقبوا الله يا عباد الله في السر والعلن مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه أيها المؤمنون يا عباد الله يستقبل المسلمون موسما عزيما وهو من أشرف مواسم الطاعة وميدانا وفيسانا للتسابق والتنافس في العبادة وهو أشرف ميادينها وأعظم مواطن التنافس فيها ألا وهي يا عباد الله العشر الأول المباركات من شهر ذي الحجة فإنها يا عباد الله خير أيام سنة وأفضل مواسم التنافس في العبادة جنبنا الله جميعا خيراتها وبركاتها ورزقنا أجمعين حسن العمل فيهن عباد الله إن من شرف هذه الأيام أن الرب جل أن الرب جل في علا أقسم في محكم تنزيله بها تشريفا لها قال جل في علا والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر فقال ربنا إن في ذلك لقسم لذي حجر عباد الله إن من شرف هذه الأيام أن الرب جل في علا أقسم في محكم تنزيله في هذه الآيات في هذه الآية المباركة والمراد يا عباد الله بالليالي العشر كما قال كما قال العلماء من السلف في قول ابن عباس وغير واحد من السلف أي الأول من أي الأول من شهر ذي الحجة وهي الأيام المعلومات التي ذكرها الله عز وجل في آيات أخرى أيها المؤمنون ينبغي على كل مسلم أن يدرك شرف هذه العشر وأن يعرف عظم قدرها ورفيع مكانتها وعظيم شأن العمل الصالح فيها روي روي عن إمام البخاري روى الإمام البخاري في كتابه الصحيح وأبو داود في سننه وأحمد في مسنده وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وروى الإمام أحمد أيضا عن ابن عباس عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد أيها المؤمنون يا عباد الله إنها أيام عزيمة وسرعان ما تنقضي لكن الموفق من عباد الله من يسارع لاغتنامها ويبارد ويبادر في المنافسة في المنافسات فيها فلا يفوت على نفسه من فضلها وشرفها ورفيع مكانتها فإن الصلاة يا عباد الله في هذه الأيام في هذه الأيام العشر ليست كصلاة في غيرها والصدقة فيها يا عباد الله ليست كالصدقة في غيرها وكذلك ذكر الله جل في علا فيها ليس كذكره في غيرها أيها المؤمنون يا عباد الله ولهذا ينبغي على عبد المؤمن الناسه لنفسه أن يعرف أولا عظيم قدرها ورفيع مكانتها عند الله عز وجل ثم ثانيا أن يتوكل على الله ويستمد منه العون ويتمس ويتنم ويتنمس منه التوفيق جل في علا أو, أو أن يغتنم خيرات هذه العشرة العظيمة وبركاتها الجسيمة ثم من بعد ذلك يجاهد نفسه مجاهدة تامة على اغتنامها وانتهاز فرصتها الثمينة والله جل في علا يقول في محكم تنزيله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين أيها المؤمنون يا عباد الله أرأيتم التجار أرأيتم التجار الدنيا يحرصون عليها أشد الحرص كيف أنهم إذا جاءت مواسم التجارة الدنوية الرابحة يواصلون ليلهم ونهارهم ويبذلون جهدهم ونشاطهم حتى إن بعضهم بعد انقضاء تلك المواسم ليس- ليسقط مريضا من شدة نصبه وتعبه في سبيل تحصيل شيء في سبيل التحصل على شيء من من حطام هذه الدنيا الزائفة وأهل الله ومو- وأهل الله تبارك وتعالى وصفوته وخاصته أهل التجارة الرابحة وهي التجارة الأخروية يا عباد الله لا تتملوا يا عباد الله اجتهدوا في هذه الأشهر الأول يا عباد الله إن هذه الفرصة العظيمة وموسم ثمين بل يجدون ويجتهدون على الله تبارك وتعالى قصد السبيل أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا أجمعين لتعظيم هذه العشر وحسن العمل فيها إن الله تب... إن الله تبارك وتعالى يأمركم يا عباد الله كما قال في كتابه بصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين bayan haka ‘yan uwa ina mai shaidawa babu abin bautatawa bisa ga cancanta sai Allah shi kaɗai yake bashi da abokin tarayya shine ubangijin na farko kuma shine ubangijin waɗanda suka biyo baya ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sabansa gaba ɗaya ba tare da ware ɗaya daga ciki ba ya ku ‘yan uwa ku ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala domin duk wanda ya ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala Allah zai tsora shi tafarki madaidaici a duniya da kuma a lahira ya ku ƴan uwa ku kiyaye Allahu tabaraka wa ta'ala a fili da kuma a goye ya ku ƴan uwa mu'minai musulmai suna tunkarar wani lokaci wanda yake mai girman gaske a waɗannan kwanaki yana daga cikin wato ainihin kwanaki waɗanda suka fi dukkanin kwanakin duniya alkhairi da kuma albarka wannan lokaci ne wato ainihin na yin gasa da kuma rigaye wajen bautar Allahu tabaraka wa ta'ala wannan lokaci kuwa ko waɗannan kwanaki wato su ne ainihin kwanaki guda goma na ainihin farkon watan zulhijja wato kwana goma na farkon watan babbar sallah waɗannan kwanaki ya ko yan uwa lalle suna da albarka sha'aninsu yana da girma a gurin Allah tabaraka wa ta'ala waɗannan kwanaki suna daga cikin wato ainihin lokuta ko zamuna na ainihin wato alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala cikin rahamarsa rahamarsa da kuma wato kyautata da kuma jin kan wato ainihin bayi sai sanya waɗansu lokuta wanda yake nunnin kalada ga ainihin bayi da kuma wasu lokutan da yake gafarta zunubai da misali kamar kaza an ce farkon watan wato zulhijja kamar waɗanda da muke tinkara ko irin watan ramadan gaba ɗaya ko kuma kwana goma ƙarshen watan ramadan ko kuma ranar wato ainihin ranar arfa ko kuma ranar juma'a Allahu tabaraka wa ta'ala dai ya sanya waɗansu lokuta domin rahama da kuma gafara ga ainihin wato ainihin bayinsa ba don komai Allahu tabaraka wa ta'ala ya sanya waɗannan lokuta ba sai dan Allahu tabaraka wa ta'ala yana son bawa kowa ya shiga gidan aljanna ya ubangiji ka samu shiga gidan aljanna ya ku bayin Allah waɗannan kwanaki guda goma da muke tinkara suna da albarka kuma su ne kwanakin da Allahu tabaraka wa ta'ala yayi rantsuwa da su a cikin littafinsa inda yake cewa wal fajri wa layalin ashar Allah tabaraka wa ta'ala yace ya rantse da al- wato ainihin al-fajr ya rantse da fitowar al-fajr wasu malaman suke cewa alfirjir din kowace rana Allah tabaraka wa ta'ala ya rantsi da shi saboda kullun rana ta- wato kullun alfijir ya zo ya fito gari ya waye to akwai abin da zai faru a duniya bai taɓa faruwa ba tunda aka halicci duniya sai yau din to saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya rantsi da alfijir na kowace rana wasu suke cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya rantse ne da alfijir din ranar ɗaya ga watan zulhijja wato lokacin da za a fara goma ga wata kenan saboda girman waɗannan wato kwanaki alfijir din da ya fito na farko da shi Allah tabaraka wa ta'ala ya rantse wasu kuma suka faɗi wata magana wacce take akasin wannan sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa layalin ashar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yana rantsuwa da ainihin kwanaki guda goma malamai suke cewa waɗannan kwanaki guda goma daga cikin magabata da kuma waɗanda suka biyo baya kamar yadda aka rawaito daga Abdullah dan Abbas da kuma wasu da yawa daga cikin salaf suke cewa waɗannan wato layalin ashir da Allah tabaraka wa ta'ala ya rantsa da su sune kwanaki goma na watan Zulhijja waɗannan kuma sune wato Allah tabaraka wa ta'ala ya kiraye su da cewa al-ayyamul ma'lumat Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace su da cewa sune ainihin ayyamin ma'lumat wato kwanaki sanannu waɗannan kwanaki ya ku bayin Allah ya kamata musulmi ya dage domin ya riski alkhairin da ke cikin wato waɗannan kwanaki waɗannan kwanaki malamai sun tattauna cewa da su da kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan wanda kwanaki ne suka fi matsayi suka fi albarka suka fi girma wasu ke cewa kwanakin wato watan ramadan na ƙarshe wasu ke cewa waɗannan kwanakin sun fi amma dai waɗannan kwanaki dangane da abin da ya shafi yini da rana waɗannan sun fi na ainihin goman ƙarshen ramadan ma ta fuskar wato ainihin yini na Ramadan kuma fuskar dare sun fi duk wasu kwanaki da suke cikin wato wannan rayuwa ta duniya ya ku bayin Allah idan muka duba muka ga cewa waɗannan kwanaki goma falallan su fa da ma rana ne banda ma dare din wato da rana kaga wannan yana gwada wato ainihin girman rahmat Allah tabaraka wa ta'ala tunda watakila idan da daddare ne wani bacci zai dauke shi wani ya je aiki ya gaji wani kaza ya faru wani kaza ya faru amma da rana ne Allah tabaraka wa ta'ala ya fifita waɗannan kwanaki waɗannan yini guda goma da muke tinkara ya ku bayin Allah ya fifita su akan dukkanin wani yini wanda rana ta fito a kansa an rawato daga Abdullah dan Abbas yake cewa lalle Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wasu kwanaki babu wani yini da Allah tabaraka wa ta'ala yake son kyakkyawan aiki a cikin sa fiye da waɗannan wato anashin kwanaki guda goma wato anashin kwanaki goma farkon watan Zulhijja sai sabai suka ce ya ma'aikin Allah ko da jihadi ma gashi Allahu tabaraka wa ta'ala ya yaba ainihin wato mujahidai wanda suke yin yaƙi domin Allahu tabaraka wa ta'ala sai sahabbai suka ce ya rasulullah ko jihadi ma bai kai wato yin aikin alkhairi yin ibada a cikin goman watan zulhijja ba wato a goman farkon watan zulhijja ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ko jihadi domin Allah din ma bai kai wato ainihin kyakkyawan aiki a cikin waɗannan kwanaki na goman watan zulhijja ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa sai dai idan da a ce mutum zai fita ya tafi yaƙi domin Allah ya tafi da dukiyarsa da shi kansa da ya tafi wato ainihin da dukiyarsa da shi kansa din da ya je dukiyar ta kare shi ma kuma aka kashe shi to wannan kawai shine wato yafi amma duk wanda ya je gurin yaƙi to aikin da ya je yayi bai fi wanda ya kyakkyawan aiki wato soyuwa gurin Allah tabaraka wa ta'ala ba a cikin wato ainihin goman farko na cikin wannan kwanaki da muke tinkara ya ku bayin Allah lalle wannan yana gwada girman sha'anin waɗannan kwanaki guda goma a wata ruwaya kamar yadda Imam Ahmad ya kawo a cikin musnad ɗinsa wacce aka rawaito daga Abdullah dan Umar Allah ƙara masa yarda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu waɗansu kwanaki ayyuka wato babu waɗansu kwanaki da Allah tabaraka wa ta'ala ya fi son aiki a cikin su kuma wato aiki suka fi girma a cikin waɗannan kwanaki fiye da waɗannan kwanaki goma na farkon watan Zulhijja sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa fa akthiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid ku yawaita wato anashin hailala a ciki ku yawaita fadin la ilaha illallah a cikin waɗannan kwanaki goma na anashin watan Zulhijja wa at-takbir ku yawaita anashin fadin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar a cikin waɗannan kwanaki masu zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa at-tahmid ku kuma yawaita fadin wato alhamdulillah alhamdulillah a cikin waɗannan kwanaki ya ku bayin Allah waɗannan kwanaki ne masu girman gaske kuma ba wuya su wuce suna da saurin wucewa saboda rayuwar duniya ma dama tana sauri musamman ma a waɗannan kwanaki na annashin ƙarshen duniya ya ku ƴan uwa ku yi gaggawa ku yi ƙoƙari ku yi tanadi na ainihin ribatar waɗannan kwanaki guda goma da muke tinkara shigarsu. Waɗannan kwanaki ya ku bayan Allah, sallah a cikinsu to ba kamar yin sallah a sauran kwanaki ba ne, idan kai nafila a cikin waɗannan kwanaki goma to ya sha bamban da yin nafila a cikin waɗansu kwanakin wanda suke ba su ba. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya fi son aiki a cikin waɗannan kwanaki fiye da dukkanin wasu kwanaki na duniya. Ya ku bayin Allah yin sadaka a cikin waɗannan kwanaki masu zuwa ya sha bamban ya fi girman sha'ani da yin sadaka akan sauran waɗansu kwanaki da suke ba su ba ya ku bayin Allah ambaton Allahu tabaraka wa ta'ala zikirin Allahu tabaraka wa ta'ala a cikin waɗannan kwanaki guda goma su zuwa ba kamar zikirin Allahu tabaraka wa ta'ala bane a sauran wato ainihin kwanakin duniya gabaki ɗaya ba idan aka ce zikirin Allahu tabaraka wa ta'ala ya kunshi wato ainihin karatun alqur'ani ya kunshi kabarbari ya kunshi hailala da kuma ainihin tasbihi da ma yin wato ainihin istighfarat ya ku bayin Allah ku yi ƙoƙari ku ribaci waɗannan kwanaki ɗin. Ku duba ku gani ya ku bayin Allah waɗanda suke ‘yan kasuwa na ainihin gidan duniya suna dagewa suna yin ainihin wato shiri idan lokacin kasuwanci ya kusa. Misali kamar a ce kaka ta zo ɗan kasuwa zai shirya saboda ya samu ainihin wato cinikayya ya samu ainihin kasuwa. Idan aka ce lokacin sallah ya zo ko ƙaramar sallah ko babbar sallah za ka samu wanda suke kasuwanci nan ma sun sake tanadi saboda ainihin wato ainihin samun riba kuma sukan dage a ciki wato a cikin wannan sha'ani na kasuwanci har ma ya zamto mutum zai iya kwana bai yi bacci ba saboda ai yana ganin kwanaki ne waɗanda suke yan kidayayyu kawai bai yi amfani da damar da yake da ita ya ware ya ainihin wato kasuwancinsa ko kuma yana wata sana'ar hannu ne ka samu mutum yana ɗinki sai ya kwana yana ɗinki idan sallah ta zo saboda ya san abu ne wanda zai wuce to waɗannan a wato akan sha'anin da ya shafi wato ainihin rayuwar duniya fa kenan wacce take rayuwar duniya kowa ya yi imani da cewa za ta kare masa ko shakka babu ko ya yarda ko bai yarda ba sai an wayi gari shi ma an zo an yi jana'izarsa ya tafi cikin kabari ballantana kuma wato ainihin kasuwanci wanda yake ribarsa gobe alkiyama ake samu ya ku bayin Allah ku yi tanadin waɗannan kwanaki masu zuwa kwanaki goma na ainihin farkon watan zulhijja ku dage da ainihin ibadoji ku yi tanadi na ainihin ibada a cikin waɗannan kwanaki ku yi tanadi na ainihin wato roƙon Allah tabaraka wa ta'ala biyan bukatunku da kuma roƙonsa wato ainihin gidan aljanna ku roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya kare ku daga ainihin fitinar rayuwa da kuma ainihin fitinar cikin kabari ya ku bayin Allah zaka samu wani daga cikin ƴan kasuwa wato wanda yake neman ribar gidan duniya idan ya ci lokacin kasuwanci zaka iya samu ya je ya faɗi ma bashi da lafiya saboda wahalar da kansa da yayi ya yi kwana biyu kwana uku bai yi bacci ba sai ka samu ciwon kai ya kama shi ko mura ta kama shi ko bacci ya masa nauyi ya yi yini ɗaya ko yini biyu wani ma ya yi sati bashi da lafiya saboda ƙoƙarin bari ya samu wani abu na ainihin amfani to ballantana kuma wanda zai samu amfanin da yake shine inda zai tabbata a ciki wato gidan lahira ya ku bayin Allah waɗannan kwanaki guda goma suna da girman sha'ani suna daga cikin kwanaki da suka fi kowanne kwanaki wato ainihin na alkhairi magabata na kwarai an samo cewa suna ainihin kimanta suna girmama goma goma guda uku fiye da kowaɗanne gomomi a cikin rayuwar duniya na farko suna kimanta goman farkon watan muharram haka nan suna kimanta goman farkon watan zulhijja baya da haka kuma suna kimanta wato goman ƙarshen watan ramadan ya ku bayan allah waɗannan goma goma guda uku wanda ainihin magabata suke kimanta su suke yin tsayuwar daka wajen ibadar Allah tabaraka wa ta'ala to fa mun zo guda daya wato shine mun zo dab da ainihin goman farkon watan Zulhijja ya ku bayin Allah kada ku yi wasa Allah tabaraka wa ta'ala ya baiwa bayi ya sanya musu wato rayuwa da kuma lafiya ne domin su bautata masa gobe alkiyama ya musu hisabi ya auna musu wato ainihin ayyukansu ya ku bayin Allah ku yi amfani da damar da kuke da ita ta ainihin rayuwa da kuma ainihin lafiya ku ribaci waɗannan kwanaki guda goma. Waɗannan kwanaki guda goma ya ku bayan Allah suna daga cikin wato kwanaki da suke cikin ashhurul hurum wanda Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa lalle adadin watanni a gurin Allahu tabaraka wa ta'ala watanni ne guda goma sha biyu waɗannan haka suke fi kitabillah wato ainihin lahul mahfuz guda goma sha biyu yawma khalaqa samawati wal ard tun ranar da Allahu tabaraka wa ta'ala ya halitta sammai da ƙasai ya kaddara wa duniya watanni goma sha biyu ne sai Allahu tabaraka wa ta'ala ke cewa minha arba'atul hurum daga ciki akwai guda hudu waɗanda suke masu alfarma daga cikin waɗannan guda hudu ya ku bayin Allah waɗannan kwanaki guda goma suna ciki a ciki Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce waɗannan kwanaki guda hudu kada ku yarda ku zalunci kawunanku a ciki a yanzu nan muna cikin wato ashhurul hurum muna cikin waɗannan watanni guda hudu wanda suke masu alfarma idan mutum yayi saban Allahu tabaraka wa ta'ala a kowane lokaci zunubi wato Allahu tabaraka wa ta'ala bai ya sansa amma mutum yayi laifi a cikin waɗannan watanni da muke ciki waɗannan kwanaki da muke ciki to girman zunubinsa ya wuce adadin wato zunubi a sauran watannin wanda suke ba wannan ba musamman kuma a ce kwanaki goma na ainihin watan zulhijja waɗanda suke zuwa ɗin suna cikin ashhurul hurum kuma suna cikin kwanakin da suka fi kowanne kwanaki saboda ka ya ku bayin Allah ku yi kokari ku kame hannayenku ku kame anishin gabanku daga saban Allah tabaraka wa ta'ala musamman a cikin waɗannan kwanaki a cikin waɗannan watanni guda hudu kuma musamman a cikin waɗannan kwanaki guda goma na farkon watan zulhijja waɗannan kwanakin watan zulhijja ya ku bayin Allah akwai yiwuwar fa idan ka wuce su idan ma ka je yanzu ka same su ka riske su to akwai yiwuwar ya zamto su ne na ƙarshe a cikin rayuwarka idan baka dage ba kaga kenan kai kai asara mutane ɗaruruwa nawa ne suke cikin kabari suke fatan da za a ba su dama su dawo gidan duniya su yi sadaka da abin da suka mallaka da sun yi mutane nawa ne suke burin da za a dawo da su wannan duniyar su yi raka'a biyu a mayar da su cikin kabari da sun yi magabata suke cewa mafi girman ko kuma yana daga cikin mafi girman abin da ainihin mamata suke burin a dawo da su gidan duniya su ne a wato shi ne suna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya ba su dama su zo su yi raka'a biyu a mayar da su cikin kabari amma ina idan lokacin bawa yayi ba za a mayar da shi ba ya ku bayin Allah Allah tabaraka wata'ala yana baiwa bawa dama ne sai dai shi bawa ya rage nasa ko ya amfani da wannan damar ko kuma ya tozarta wato ainihin wannan dama din ya ku bayin Allah ku yi amfani da wannan dama ta ainihin lafiya da kuma nisan kwana idan Allah tabaraka wa ta'ala ya riskar da mu zuwa wani shin wato wannan kwanaki goma na farkon watan Zulhijja mu yi amfani da wannan dama mu yawaita ainihin ayyuka na alkhairi mu sadar da zumunta mu yi karatun Qur'ani mu yawaita yin kabarbari da kuma hailala da tasbihi kamar yadda muka ji Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mu kuma yi kokari wajen yin sadaka da abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya hore mana sabai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam suke cewa ya rasulullah masu kuɗi fa sun tafi da ainihin wato ainihin lada masu kuɗi su suka ɗebi lada saboda su suke yin sadaka da ainihin dukiyoyinsu mu kuma ban mu da kuɗi ba ma yin wato ainihin sadaka saboda babu kuɗi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya muku abin da za ku yi sadaka da shi ba iyakacin wato masu kuɗi bane idan ma kai ma baka da kuɗi akwai abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya a matsayin sadaka gare ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa dukkanin hailala sadaka ne kace la ilaha illallah za a rubuta maka ladan sadaka dukkanin kabbara kace Allahu akbar za a rubuta maka ladan sadaka kace alhamdulillah za a rubuta maka ladan sadaka ya ku bayin Allah kada ku yi sakaci ku yi amfani da wannan dama abinda Allahu tabaraka wa ta'ala ya azurta ku da shi na ainihin wato dukiya ku yi sadaka a cikin waɗannan kwanaki lafiya da Allahu tabaraka wa ta'ala ya baku ku yi ƙoƙari ku yi salloli na nafila duk wani abu da ka sani an ce ana samun lada a cikinsa to Allah ta'ala ya fi son wannan aikin a cikin waɗannan kwanaki guda goma fiye da sauran kwanakin duniya gabaki ɗaya ina roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon kyautata ayyuka ya kuma karɓa mana ya sanya mu cikin waɗanda za su ribaci waɗannan kwanaki guda goma ya Allahu tabaraka wa ta'ala ka kyautata ƙarshen mu ya Allahu tabaraka wa ta'ala ka jikin iyayen mu ya ubangiji wanda suke raye cikin su Allah ta'ala ka sa su da imani ya ubangiji ka samu cika da imani ya ubangiji ka kara garin nan albarka da kuma zaman lafiya ya ubangiji waɗanda suke tsaye wajen wato hidimar tsaro a samu zaman lafiya cikin al'umma musulma Allahu tabaraka wa ta'ala ka saka musu da alkhairi ka kuma ba su tsaro su a karan kansu Allahu tabaraka wa ta'ala ka zauna da dukkanin kasashen musulmai lafiya duk inda ake tashin hankali irin su Sudan da ainihin wato wani bangare na Yemen da Suriya da dukkanin garuruwan musulmai dai Allahu tabaraka wa ta'ala ka kawo zaman lafiya ya ubangiji ka sa mu kyakkyawan ƙarshe yan uwa ana sake tunasarwa dangane da abin da ya shafi wato sauran aikin ginin wato sauran aikin interlock saura dan kadan wanda suka tattaimaka din nan Allahu tabaraka wa ta'ala ka saka musu da gidan aljanna ka musu albarka ka san sun taimaka ya ubangiji ka sa musu a mizanin kyawun ayyukan su ya ubangiji ka kuma albarkaci zuriyar su akwai wani bawan Allah ya ce a sa shi cikin addu'a yan uwa su taimaka masa da ainihin wato addu'o'in su ya shiga cikin jarrabawa Allah tabaraka wa ta'ala ka samar da shi ya ubangiji ka bashi mafita kowa da bukatun sa na alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ka biya mana kowa kuma da matsalolin sa Allah tabaraka wa ta'ala ka magance masa ya ku bayin Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce ku da yin salati bisa annabinsa sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya kunda suka yi imani ku nema masa wato ku yi ainihin tsira da aminci gare shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله